الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا انعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai sarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurara ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah mun kwana a cikin wannan sura ta suratul daha a cikin wannan kissa doguwar kissa ta annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda aika wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu har sun isa wajen fir'auna to kafin fassara waɗannan ayoyi da alarma ya ja maganan nan ne da muka ja numfashi kan kwanan baya abin da ya shafi istiwa'i da ayatu sifati ma'ana ayoyin da zahirinsu suke kamanta Allah da halitta waɗanda mu faɗi abin da an matsayin malamai kuma malaman nan ba mu buhamai ba a kowane sai an faɗi malami an faɗi matsayinsa kuma an faɗi inda yi maganar an faɗi inda aka rawaito za ka kaga magana ta salafu ce kuma salafu waɗanda suke a salafu salih inda an yi magana abdullahi ibn abbas in an yi magana su mujahid in an yi magana su qatada in an yi magana su imamu maliku imamu ashafi'i imamu ahmad ibn hanbal waɗanda duk muka maganganun su kuma mun kawo ire-iren maganganun su a tafwidi mun kawo maganganunsu a tawili har ka gangaro su imam bukhari tawilin sa irin su ibn jarir at-tabari shaykh al-mufassirin irin su al-imam tahawi irin su al-hafiz ibn hajar irin su al-imam al-baydawi irin su al-imam al-qurtubi ga sunan dai malamai waɗanda muka kawo kowanne mun kawo maganganunsa amma saboda in gaskiya a ce wani ya ce duk waɗannan malamai wai salafu ne na shaitan wajen alhamdulillah duniya ta san ko su wane ne waɗannan kuma maganganun su da muka kawo maganganu ne waɗanda ke da asali da tushe kuma ga da suka fito a wannan ra'ayi shine shedanci ne cewa a guje ma mazhabin salafu na tafwidi ko tawili to duk wata taka guda da mutum zai taka to sunanta shedanci kuma sunanta shedanci Allah ya biya shi daga ciki akwai hadisul jariya masu kafa hujja da yi ma Allah wuri cewa Allah yana can sama zaune wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya azabtar da watan buyarsa yayi mata abun da ba a yi ya azabtar da ta yayi komi annabi sallallahu ta'ala wasallam daga ƙarshe yace ka yanta ta ko yace ina son ki yanta ta saboda damuwar abin da ya mata sai manzo Allah ya jarraba ta sai yace da ita aina Allah aina Allah lafazin ina Allah yake sai ta ce fi sama'i da ta ce fi sama'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanta ta fa innaha mu'mina wato mu'mina ce ka yanta ta mu'mina ce to wannan magana sai ya zama suna daga cikin abin da suke kafa hujja da shi akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sama yana can sama saboda ga ma manzo Allah ya ce aina Allah sannan ita kuma ta amsa da cewa fi sama'i yana sama to wannan hujja ce karara wannan hadisi ya zo a sahihu muslim sannan kuma hadisin muawiya ibn al-hakam as-sulami muawiya ibn al-hakam as-sulami shine ra wannan hadisi sannan kuma imam muslim ya rawace shi amma tare da haka wannan hadisi malamai sun ce kwata-kwata ba a kafa hujja da shi akan cewa Allah na sama saboda dalilai kuma za mu ji dalilan kuma in ji malamai ba in ji ni ba wannan daga ciki wannan hadisi malamai suka ce yana da sabanin lafuzza sabanin lafuzzan shi daga cikin lafuzzan da ya zo akwai famaddan nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yadahu ilaiha wa ashara ilaiha mustafhiman man fi samai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara da hannunsa ya miƙa hannunsa ilaiha zuwa ga matan nan saboda an tabbatar da bebiya ce ko kurma ce maza Allah sai ya miƙa hannu zuwa gare ta yana mata ishara mustafhiman manfi sama'i yana son ta yi masa bayanin manfi sama'i wanda ke sama ka ji wannan lafazi kenan to daga nan malamai suka gano ashe ma wannan da ishara aka gano abinda manzo Allah ya ce ba da lafazi ba wannan aina Allah ba lafazin manzo Allah ba ce a rawi ya fahimci haka daga isharar da manzo Allah rawi ne ya fahimci haka daga isharar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin babu lafazi cikin magana da wannan bebiya ko kuma wannan watan kurma ishara ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yayi shi rawi ne ɗaya daga cikin ruwatu ya fahimci cewa manzo Allah yana nufin aina Allah ba lafazin manzo Allah ba to a ka'idar hadisi irin wannan ana aiki da shi amma wuri wuri ba ko ina ba akwai ana kiran shi abin da ake da shi tasarrufin ruwa ko kuma ruwayatun bil ma'ana riwayatun bil ma'ana haka malamin hadisi ke cewa wato wani ya ruwaito lafazin nashi ne amma shi ya fassara wata ishara ce aka yi sai ya fassara isharar da haka amma lafazin bai ji haka ba a fahimtar shi ce don haka cewa aina Allah fahimtar rawi ce ba lafazin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin watan ruwat ko alfazu na hadisi shi yace fa maddan nabiyyu sallallahu ta'ala wasallam yadahu ilaiha wa ashara ilaiha mustafhiman man fi sama don Allah akwai lafazi ne babu lafazi ishara ce shi rawi shi ya fahimci haka saboda haka aka ce to abinda ake ce riwayatu bil ma'ana rawi ya ruwaito da lafazin shi amma ma'ana ce ya fahimta sai ya ba wannan ma'anar lafazi to wannan ana aiki da shi ne a babin ahkamu kadai banda babin aqaid babin aqaid babin aqida itiqadi ba a amfani da riwayatul bil ma'ana sai an samu lafazi sarihi qarara saboda riwayatul bil ma'ana kana iya mata fahimta daban wancan ya fahimta daban kuma ishara guda ce to duk abin da zai ba da ihtimali ba a sun kawo shi wajen akida amma waɗanda ke gangani da wannan hadisi suna ganin suna da wata hujja ne kakka wadda an muskita da an faɗe ta an yi shiru ba amsa wannan amsa malamai fiye da shekara dubu sun ba ta amsa fiye da shekara dubu sun ba hadisu jariya amsa fiye da shekara dubu saboda haka aka ce in ka lura cewa ba a amfani da riwayatun bil ma'ana a babin itikadi sai amana amfani da shi a babin ahkamu sai malamai suka ce ba ku la'akari da imamun muslim inda ya kawo hadisin ai ba a kitabul iman ya kawo shi ba ya kawo shi ne a babu tahrimil kalami fi salati babin haramta magana a cikin sallah babin haramta magana a cikin sallah ba a kawo bane amma da da wannan hadisi ya isa a kawo shi a babin itiqadi a kitabul imani za a ga imamu imamu muslim ta kawo wannan hadisi don ka kwata kwata ba a kitabul imani ya kawo shi ba sai kawo shi a babu tahrimil kalami fi salati to sannan kuma malamai suka ce watan akwai ayoyi guda biyu zuwa uku waɗanda suna karo da wannan hadisi na hadisul jariya ko suna karo da wannan fasara ko wannan ma'ana ko wannan ɗauka cewa Allah na sama saboda wannan hadisul jariya to wannan fahimta tasu tana karo da watan ayoyin alkur'ani kamar haka waɗanda ayoyin alkur'ani waɗanda su kansu abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa in ka karanta su za ka ga cewa tabbas suna kore zamani da abin da zamanin ya kunsa wuri da abin da wurin ya kunsa duk mulkin Allah ne to in haka ta tabbata to ka ce kuma Allah na sama don haka yana cikin gungun abin da a sama to kuma ya ce duk abin da ke sama mulkin sa ne to kaga za a lailayo mulkiya mallaka ka tabbatar da mallaka ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne maliku kuma ya zama mamluku ya zama maliku kuma ya zama mamluku wanda ba zai yi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya karkashe magana tana da dika ba yana da kyau masu irin wannan su iya natsuwa su iya natsuwa su fahimci wannan magana mai zurfi magana ce wadda take mai zurfi abinda aya ke faɗa qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah ka faɗa musu ya rasulullah ka ce duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai liman nawa ne Allah ta'ala ce qul lillah ka ce na Allah ne ka ji duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai lillah na Allah ne to ka karanta am amintu man fi sama ka ce Allah yana sama shin baka sa Allah cikin gungun irin waɗannan abubuwa ba waɗanda Allah kuma ya ce mallaka su ne duk abin da ke sammai da abin da ke ƙasai lillah na Allah ne wannan asuratul anami wa hadha mush'irun wannan karara duk wanda ya tsaya ya lura zai san cewa bi annal makana wa kullama fihi mulkun lillahi ta'ala duk abin da ke cikin wuri wurin da abin da ke cikin wurin mulkin Allah haji wannan ɗaya kenan a ɗaya kenan wani wuri sai ya ce wala huma sakana fil laili wan nahari abin duk da ya zauna a cikin dare ko abin da ya zauna a cikin yini lahu mulkin Allah lahu mulkin Allah ne shi kuma wannan wazalika yadullu ala anna zamana waz-zamaniyat wa kullu ma fihi wa kullu ma fihi mulku lillahi ta'ala da zamani wakati kenan da abin da ke cikin wakatin wala huma sakana fil layli da zamanin da abin da ya tabbata cikin zamanin mulkin Allah ne tabaraka wa ta'ala da haka yace hada yadullu ala anna zamana wa kullu ma fihi mulku lillahi ta'ala kaga waɗannan ayoyi guda biyu ta dullani ala annal makana waɗannan ayoyi guda biyu suna nuni bigire wal makaniyat da abinda wurare suka kunsa wal zamana zamani wal zamaniyat da abinda zamunna suka kunsa kullaha mulkun lillahi ta'ala dukkan su mulkin Allah ne tabaraka wa ta'ala wa zalika yadullu ala tanzihihi subhanahu wa ta'ala anil makani wal zamani wannan ya tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala gabarin zamani kuma ya tsarkake shi ga barin wuri saboda ya ce duk abin da ke cikin wuri mulkin shi kaga magana ka ce Allah na wurin babu magana ka ce Allah na wurin babu saboda kana son ka mai da Allah kuma mulkin Allah wanda kuma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya tsarkaka gabarin wannan sannan kuma yana daga cikin dalilai ne da suke tabbatar da cewa ita wannan riwaya ta hadithul jariya yana da iltirabi hadithul jariya na da iltirabi sanadan wa matanan haka malamai suka ce الشيخ محمد زاهد الكوثري babban malamin hadisi ne na zamaninsa ya tabbatar da iltirabi kuma karara ya fito da shi saboda babu lokacin da za a bi duruk na hadisi zahabi a cikin al'ulu kitabul ulu ya kawo hanyoyin hadisin sharhu hammuwadda sun kawo hanyoyin hadisin irin muntaka al-muntaka al-muntaka na al-imam al-baji ya kawo wannan in ka bi za ka ga akwai iltirabi saboda ni saboda wani wata riwaya ma ba ta da mumina sannan kuma wata riwaya abinda ta ce a tashhadina Allah ilaha illallah ba aina Allah ba ko kin shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah matan nan tace tace na'am maza Allah ya ce a tashhadina anna muhammadar rasulullah kin shaida manzo Allah manzo Allah ne kaji nan da lafazin a tashhadi na Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah can kuma da aina Allah to Allah za a hada wannan haka ne ba su hasuwa aina Allah da a tashhadi na Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba su haduwa saboda haka malamai ne suka tabbatar da a gurguje watan akwai iltirabi a cikin wannan riwaya ta hadisi kaji dalili biyu yana da iltirabi a ciki riwayatun bil ma'ana ce kuma riwayatun bil ma'anan ma har kashi biyu sannan kuma abin da ya tabbata ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam zai lakana ma wani musulunci ba ya ce ai lallah sai dai qul ashhadu an la ilaha illallah qul ashhadu an la ilaha illallah in kuma zai tambayi muminancin mutum ya tambayi imanin mutum mumini ne ya jarraba shi zai ce aka shahadu Allah ilaha illallah ko ka shaida ba in bauta da gaskiya sai Allah ya ce ya zo ya ga wata an didi ba ba ga wata ba sai ga wani bako ya ce ya zo ya ga wata manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah manzo Allah ya ce shi kenan ya da mun imanin shi an yadda da shi da shi da labarin da ya bayar sannan kuma wani wuri ya ce a tashhadina Allah ilaha illallah kin shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba aina Allah ba ba a taɓa samun wani wuri in ba wannan riwaya mai iltirabi ba wannan riwaya tana da iltirabi cewa watan lafuzza ta zo da lafuzzan da duk komi wayan ka baka iya hada su saboda a tashhadi na Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba ta haduwa baka iya jami tsakanin ta da watan ainihin ba sannan kuma ga shudumi wannan riwaya ita ɗai ta waru ta ita daban cikin abin da ya zamo rayuwar manzo Allah kaf bai taba cewa aina Allah ga wanda zai ba tauhidi ba ga wanda zai ba musulunci ba bai taba cewa aina Allah ba ga wanda zai tambayi musulmi ne kuma musulmi bane sai dai ashhadu an la ilaha illallah atashhadina Allah ilaha illallah don haka wannan akwai iftirabi sannan wannan riwaya ta zama shazar riwaya sannan kuma idan aka dauka cewa manzo Allah ne ya ce aina Allah amma rawi shi kuma da ya tau sai ya fassara da atashadi na Allah ilaha illallah aka ce still dai akwai abin da ake ce mariwayatun bil ma'ana tasarrufur ruwati kaga kenan shi rawi rawi shi ya fahimci cewa watan atashadi na Allah ilaha illallah ke nufi manzo Allah ke nufi da abin da ya faɗa ainallah ainallah manzo Allah shi rawin yana fahimtar cewa atashadi na Allah ilaha illallah manzo Allah ke nufi amma da yazo sai ba da bayani akan haka kaga shi rawi ya ce atashhadina Allah ilaha illallah manzo Allah ya ce aina Allah don haka shi ma riwayatun bil ma'ana ne riwayatun bil ma'ana ba a aiki da ita a babin aqida sai dai babin ahkam in ƙara maimaitawa shi kan shi ba muslim ya kawo ta a babin ahkamu ne babu tahrimil kalami fi salat bai kawo ta kitabul imani ba bai kawo hadisin nan na hadisul jariya a kitabul imani ba wannan karra malamai suka ce ba a aiki da riwayatun bil ma'ana a babin aqida amma za a iya aiki da ita ko ina in dai ba aqida ba ce saboda ita aqida komai sai ya zama garau kakal ba wata kula sannan kuma malamai irin su al'imamu ibn al-arabi ibn al-arabi wannan wanda yake mai tafsiri abinda yake faɗa abubakar ibn al-arabi a cikin sharhin hadisin abu razinin a cikin aridatul ahwazi aridatul ahwazi sharhin sahih tirmidhi ne shi abubakar ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi kowa ya san shahararren malami ne al-maliki ibn al-arabi al-maliki shi ke da tafsirin ahkamul qur'an shi ke da al-awasim min al-qawasim shi ke da aridatul ahwazi sharhin hadisin tirmidhi wannan malami abin da yake faɗa abin da ibn al-arabi yake faɗa a hadisin abi razin yace al-muradu bis su'ali bi aina anhu ta'ala al-makanatu yace abin da ake nufi in ka ji an ce aina wajen Allah tabaraka wa ta'ala a wannan hadisi da aka ce aina Allah an ɗauka ma aina Allah ya tabbata to aina Allah ba ana nufin ina Allah yake ba a'a matsayi da girman Allah ake tambaya ana tambaya ne anil makanati la alal makani haka ibnu arabi ya ce saboda haka wannan rigima ba ta fahimtuwa sai an koma ga malamai amma irin wannan rigibi kawai ka kawo nasi kawai ka wuce ba a fahimta kuma ba a fahimta gaskiya ciki kawai manzo Allah ya ce aina Allah fis sama magana ta kare shi kenan Allah yana sama a a ko kadan a koma wajen malamai ne abinda ibnu arabi yake cewa al muradu bis su'ali bi aina anhu ta'ala المكانة فإن المكان يستحيل عليه yace bigire mustahili ne ga Allah tabaraka wataala wuri ya koru ga Allah sai dai matsayi me matsayin Allah a wajenta ta dauki Allah watan mai bautar gumaka ce ko ko wadda ta dauki Allah da matsayin da yafi komi ma'ana shi ne mahalicin samai da karsai shi shi ake fahimta daga maganar ta ko ko tana cikin abadatul awthan masu bautar gumaka ibn al-arabi yace fa innal makana yastahilu alayhi wa aina anan an yi amfani da aina watan an istimalin ta anan fil makani haqiqatan watan fil makanati majazul sannan dai shi ma abul walid al-bashi ka dai ji ibn al-arabi ya tabbatar da wannan al-murad bis su'ali bi aina anhu ta'ala almakanatu lal makan makanatu ake nufi matsayi da darajar ubangiji a wajenta ya ta dauki Allah ya ta san Allah ya ta fahimci Allah tabaraka wa ta'ala don haka yace domin aina makani mustahili ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga yana ma wannan fasara wani cewa kwata kwata ba a kafa hujja da hadisin jariya a ce Allah na sama ai ma Allah da gire ko abul walid al-baji mai almuntaka sharhin muwadda imam malik yana daga cikin manyan manyan malaman da suka yi wa muwadda sharhi abul walid al-baji abul walid al-baji abin da yake faɗa yuqalu ana cewa makanu fulanin fis sama'i bi ma'ana ulu halihi wa rifatuhu wa sharafu wa sharafu yace in an ce matsayin wane yana sama matsayin wane yana sama yace ai ba wai wane yana can sama bane a'a ana nufin daukakarsa da darajarsa saboda haka abul walid al-badi yace fala allal jariyata turidu wasfahu bil ulwi abul walid al-badi yace zai iya yiwa ita wannan jariya tana sifanta Allah ne da ulwi wa bidhalika yusafu kullu kullu man sha'anuhu al-ulu haka ake sifanta duk abin da yake matsayinsa daukaka kaga sai ya zamo ma'ana aina Allah ma hiya makanatullahi indaki ma hiya makanatullahi indaki me matsayin Allah a wajen ki wa ma'ana fi sama annahu ta'ala fi gayatin min ulum sha'an Allah tabaraka wa ta'ala yana akan daukaka wanda take madaukakiya don haka aka kawo magana ko ishara in mun dauka isharar ce ko kuma fi sama'i lafazin fi sama tana nuhin daukakar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba yi ma Allah bigire ba kaga wannan sai daidai da atashhadina Allah ilaha illallah qalat na'am kin shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ta ce na'am to saboda haka wannan lafazi yanzu mu dauka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina Allah shi kuma rawi ya ce a tashhadina Allah ilaha illallah to me ake fahimta anan kenan ana fahimtar riwayatu bil ma'ana abin da ake cewa riwayatu bil ma'ana kai rawi kai ka fahimci haka ba laƙanto lafazin kai haka ba an ce manzo ya ce aina Allah rawi ya ce a tashhadi la Allah ilaha illallah aka ce to an fahimci riwayatu bil ma'ana kaga riwayatu bil ma'ana ma ta zo biyu can dai famadda yadahu famadda annabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ilaiha wa ashara ilaiha mustafhiman man fi sama a wannan lafazi ma manzo Allah bai ce kana ba ishara yayi mata da yayi mata ishara yana neman ta bai ta man fi sama shi kuma rawi da ya taho sai ya fassara isharar da manzo Allah yayi ya fassara ta shi yake ce mutasarrufur ruwat ko kuma riwayatu bil ma'ana wanda malamai sun tabbatar da ba a aiki da shi a babin ahkamu sai dai a babin ba ake da shi a babin aqida sai dai babin ahkam kuma abin da zai ƙara tabbatar mana da haka Imam Muslim din da ya kawo wannan hadisi na hadisul jariya ai ba a kitabul iman ne kawo shi ba a kitab babu tahrimil kalam fi salat ana ya kawo shi za ka fice shi ma ya kawo shi wurin da yake ake kawo shi bai kawo shi inda ba a kawo shi ba don haka ba a kafa hujja da irin wannan tasarrufin ruwa ko kuma a'a riwayatun bil ma'ana a ce watan ababin aƙida a ce Allah tabaraka ta'ala yana sama saboda haka wannan riwayatun bil ma'ana kwata kwata watan ba za a kafa hujja da ita ba akan cewa Allah tabaraka ta'ala yana sama sannan kuma ga maganganun Abdul Walid al-Baji na sharhin muwatta ga maganar Ibn al-Arabi mun kawo Ibn al-Arabi ya ce kwata kwata wannan magana ta cewa watan aina Allah yace almuradu bis su'ali bi aina anhu ta'ala almakanatu dal makan matsayi ake ake tambaya da aina saboda aina zamu ji can gaba irin aikin da take yi irin istifhamin da ake yi kanta ko ko huskokin istifhamin da ake kanta yace a almuradu bis su'ali bi aina anhu ta'ala almakanatu fa innal makana yastahilu alayhi yace bigiri ya koro ga Allah tabaraka wa ta'ala haka abubakar ibn al-arabi a sharhin hadisin abu razini a cikin aridatul ahwazi a cikin aridatul ahwazi sannan kuma kamar yadda na faɗa zan ƙara maimaitawa cewa rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam kaf hayya kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi alaihi salatu wassalam ba a taɓa ruwaito zai ba wani musulunci ya ce mishi aina Allah ba sai dai qul ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah in kuma zai tambaye mutum mumini ne kuma mumini bane musulmi ne kuma musulmi bane bai tambaya da aina Allah sai dai atashhadu Allah ilaha illallah atashhadina Allah ilaha illallah wannan shine lafazin da ya zamo sha'igi to wannan aina Allah sai ya zamo shazil lafazi kaga gashi zuri sannan kuma malamai suka ce zai iya yiwuwa wannan magana akwai ihtimali a ciki domin isharar da ta yi ana iya fahimtar magana girman Allah ba inda Allah yake ba girman Allah ba inda Allah yake ba in an duk abin da aka sifanta da sama ko aka aka kwatanta da sama ana nuna girman abin kamar yanzu misali sai a ce mutum ya ɗaukaka ƙara an mai hukunci ya ɗaukaka ƙara don Allah kotun da ya ɗaukaka ƙara can ka tudu take kan tudu take ko ƙasa take ƙasa take da kotun da aka yi mai hukunci bai da bai ɗaukaka ƙara da wannan duk ƙasa suke amma girma ya bambanta sai aka ce ya ɗaukaka ƙara ya ɗaukaka ƙara wannan hausa ce ko a hausa ce sannan kuma yare ne ko a larabci ɗin haka ne saboda haka cewa ya ɗaukaka ƙara bai nuna kotun tana kan dutse ko kan tudu ba wannan abin da za a iya fahimta kenan sannan kuma yanzu misali sai ka ga wani mutum ya kai can ko ba da shugaban ƙasa kai kuma baka taba tunanin ya kai can ba sai ka ce ah yanzu har ka kai can sama yanzu har ka kai can sama ganin da nake maka da Allah da Allah sama ta ɗaya ce ko ta biyu a wai fadi shugaban kasa kawai ka kake nan matsayi ake kwatantawa da sama don haka kwatanta wai watan ko da an ɗauka wannan lafuzza haka suke wani su abin wani dilbaji sun ba su ma'ana irin su watan ibn al-arabi al-maliki sun ba su ma'ana sannan aka ce ga ihtimali ihtimali tunda ishara ce ita isharar nan kowa na iya mazala ya miƙa hannu zuwa gare ta fa ashara ilaya to tunda ishara ce wani ya fahimci haka har ihtimali ya shigo wani zai iya fahimtar sabanin abin da wancan rawin ya fahimta hadi ihtimali ya shigo su kuma malamu usul suka ce mata dara al ihtimalu saqata al istidlalu da zaran nasi na wanne ya ce ana iya yiwa kaza ake nufi ana iya ana iya yiwa kaza ake nufi to saqata al istidlalu kai istidlali da shi ya faɗi za ka wannan hadisin jariya ko da musulmi ya kawo shi rahimahullah an ce la yasihul ihtijaj bihi kafa hujja bai halatta da shi akan mai akan cewa Allah ya sama la yasihul istidlal bihi yace domin Allah tabaraka wa ta'ala la yahwihi la tahwihi as-sama wal ardu sama ibn al-jawzi shi kuma da yazo akan hadisin abul faraj ibn al-jawzi mai zadul masir fi ilmi tafsir babban malamin nan da ibn al-jawzi ba hanbali abin da yake cewa قد ثبت عند العلماء أن الله لا تهويه السماء ولا الأرض أي تبت أسا باتكي ويا الله سما باتكي ويا الله ولا تضمه الأقطار haka nan buguguwa ba su kewayewa da Allah tabaraka wa ta'ala wa inna ma urifa bi isharati haka azimul khaliq jalla jalaluhu illa ibn al-jawzi kaji malamai masu fashin fakil ne manzo Allah ya kare ba haka kawai ka ɗauko nassi daga kasuwa ba kawai ka ce za ka tura mutane shi sai ka ɗora kowa cewa Allah na sama saboda hadisin jariya a dole sai an kai shi matata an tace an yi bayani an yi fashin baki an fitar da komi da komi an ji saboda haka ga su ibnul jauzi ibnul arabi da su abul walid al-badi suna fashin bakin mai wannan hadisin jariya ke nufi ابن الجوزي يشي وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق جل جلاله عندها abin da kawai aka fahimta da ishararta domin ita ma isharar ta yi don bebiya ce isharar ta yi manzo Allah ya mata ishara ita ma ta yi ishara yace an fahimta da isharar nan ta ta girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala yace to wa ala takdir subuti lafzi aina to muqaddara ma lafazin aina ya tabbata ba ishara bace فالمعنى الذي ذكره الباجي وابن العربي معنى لا حيدة عنه أصلا وأنه فسر da wannan ma'ana da wannan huska da abul walid al baji da ibn al arabi suka ba wannan magana haka take ba baudiya ba kaucewa kanta lahi Allah take kan hanya domin ni domin nuna girman watan ubangiji tabaraka wataala sannan kuma kowa ya san wajalalatu miqdari hadaini al-imamain fil hadisi wal lughati wal usul ad-din wal fiqh la yajhaduha illa al-jahiluna matsayin waɗannan mai malamai ba ne musu sai jahilai Abu Walid al-Baji da Ibn al-Arabi sannan a mai faɗan wannan magana yana cewa su ba su taɓa cewa Allah na zaune ba su ba su cewa Allah na zaune ana musu kazafi ne ba su cewa Allah na zaune ce a'a kai dai baka isa hujja ba a wannan fannin ne amma waɗanda suka isa hujja a wannan fannin sun ce Allah na zaune yana zaune yana zaune sun faɗa barkatai kuma sun rubuta barkatai kuma suna da hadisai da nasosan da suke dogara da su cewa Allah na zaune Allah na zaune cewa ana ce musu suna cewa Allah na zaune su ba su cewa Allah na zaune to ga abinda Ibn Jauzi a cikin dabku shubahi tashbihi ko dabku shubhati tashbihi bi aqul tanzih yana rad akan manufarsu ta cewa Allah na sama ya kawo hadisan da suke kafa hujja da su suke dogaro da su daga ciki akwai hadisi wanda yake na 40 hadisi din na 40 shine hadisul adid hadisul adid shine hadisin watan qarat al arshi an ruwaito cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya cika al'arshi kuma ya nauye al'arshi watan har al'arshin na ƙara yana ƙara saboda nauyin Allah subhanallah subhanallah ya ce inna kursiyahu kun inna kursiyahu wasi as-samawati wal ard wa inna lahu aqidan ka aqidir rahlil jadid watan al'arshin na ƙara da kasan ƙarar watan irin sabon siddi wanda bai laushi ba ka san za ka je na ƙi to haka a ƙarshe yake ƙara saboda nauyin Allah to ga ƙarar inda suka faɗa hadisin nan ibn al-jawzi da yazo sai ce hadha hadisun mukhtalafun jiddan hadisin nan fa yana da ikhtilafi da yawa abu ishaq ya rawaje shi an abi khalifa an ibn umar qala to gashi daga hadisan da suke kafa hujja cewa wai Allah yana zaune idza jalasa tabaraka wa ta'ala ala al-kursiyi سمع له عديد كعديد الرحل رواه ابن جرير wannan ba su yana zaune ba idza jalasa tabaraka wa ta'ala ala al-kursiyyi sumi'a lahu adidun ka adidin rahal ko kuma ina cewa ba su cewa Allah yana zaune ina cewa ba su cewa Allah yana zaune don haka suna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana zaune kuma ya cika al'arshi ya ba dan kiradi dan kadan dan gehe kadan radda aka Isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi sun zanna tare akan al'arshi subhanallah wannan aqida ba aqida ce mai muni ba aqida ce ba mai muni saboda aqida ce in ka bi kai ka bi kai nisa sai ka ga mai ita bai da bambanci da mai bautar lata da usta domin lata da yana bautar wani wani jiki ne ko wanda aka sassaka ko wanda yake na dutse ko na kaza ko na kaza yana bautar wani abun da yake jiki ne to wanda ya mai da Allah jiki ne da bambanci da mai bautar lata da usta saboda haka cewa wai ba su cewa Allah yana zaune to wannan suna faɗar yana zaune kwarai da gaske kuma matsaloli da yawa sun tabbata akan haka kuma suna dogaro da hadisai da yawa akan wannan watan julusi har istiqrari ma sun ce istaqarra ya tabbata ya zauna dangalgal to lafuza akwai su shi dai ne watakila bai yi zurfi cikin mas'alar ba har ya zan bai fahimce ta haka ba amma waɗanda suke da asali da tushe a kanta sun tabbatar da cewa Allah yana zama wal iyazu billahi Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wannan a takaice kenan saboda kada wannan magana ta cinye mana lokaci gaba kida ya zan ayoyin da aka fas aka aka karanta ba fassara ba amma dai hadithu jariya a takaicen takaitawa la yakul ihtijaju bihi kafa hujja da shi akan cewa Allah na sama bai kamata ko kaɗan bai yi ba saboda dalilai kaga akwai idrabi sannan kuma waccan fasara in an ce yana an kafa hujja da shi to kafa hujja da shi fa zai karo da wadancan ayoyi ayoyi sun tabbata cewa da bigire da abin da ke cikin bigiren dullillah qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai ce da su nawa ne ne Allah ta'ala ce qul lillah to a lokacin da kuma ka zo ka ce Allah yana can sama fa yana cikin sama fis sama'i yana sama to ko kuma yana kan al'arshi ya zanna can dan galgal kaga dole ka mai da Allah mamluku wa maliku to shi ko ubangi tabaraka ta'ala cewa duk abin da ke cikin sammai nashi duk abin da ke cikin sammai da kasai mulkin san sannan wala huma sakara fil layli wan nahar kaga waccan ayat ta nuna al-makanu والمكانيات ملك لله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار shi kuma na nuna mana azzamanu kuma ɗaya da bita ce mun mutu shi can farko azzamanu wa zamaniyatu kulluha mulkun lillahi ta'ala zamani da abin da ke cikin zamanin duka mulkin Allah ne tabaraka wa ta'ala don haka kada ka ta da Allah tabaraka wa ta'ala daga zama maliku ya kuma mulku in ka ce yana can sama kamar yadda sauran halittun sama kamar yadda komi wannan ka nakasa darajar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma lamarin Allah ya fi karfin ka gane kawai dai kawai ka sallama kawai ka sallama da in dai baka sallama ba sai ka komo kana cewa Allah halitta ne bal ya billah to wanda yace Allah tabaraka wa ta'ala yayi halitta ibnu jawzi ya kawo shi a cikin dabu shubai tashbih daga cikin hadisai rubabbu ko ƙarya da suke amfani da su akan cewa Allah na sama yace cewa Allah ya halitta sammai da kasai a cikin gurgurun kwana shida da ya ƙara halitta sai zo kwanta da gingine ya ɗauki ƙafa ɗaya ya ɗora kan ɗaya ya ce wa ke iya irin wannan aiki irin nawa ibn al ya ce don Allah in ba mu jusi ba masu wani ke kawo irin wannan a matsayin hujjar sa Allah tabaraka wa ta'ala ce mun halitti samai wal karkalat nas samawati wal arda fi sittati ayyamin ma massana min lugu wa ma massana min lugu ba mu gaji ba magana gajiya ba kwata kwata babu da bata taso ba annaka ce Allah ya halitta samai da kasai duk wanda ya kalli samai da kasai ya ga girman su kuma ya ce an rigi an kwanta rigingine ba ya ce an gaji ba kenan wal ya billah saboda haka duk wani hadisi ko aya da za su kawo a matsayin hujja cewa Allah na sama tuni fiye da shekara dubu malamai sun bada amsa wannan قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى wannan mun kwana a jiya a cikin wamar rabbukuma ko ya Musa waye ubangijin naku ya ku Musa shi ba annabi Musa alaihi salam abin da yace wa Fir'auna inna rasula rabbika mu manzannin ubangijin ka muke kaji Fir'auna aka ce Allah ya aiko su ubangijin Fir'auna shi kuma Fir'auna yana cewa ana rabbukum ala kaga yanzu Fir'auna yaji an ce rabbika yaji an yi wata bambarma yanzu shi ne ke cewa ana rabbukum ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi la in ittakhadhta ilahan ghairi kuma ya ji an ce inna rasula rabbika sai abin mamaki ya ce sai ce wa man rabbukum ya Musa Musa to waye waye ubangijin naku da kuke rayawa waye ubangijin naku kaga sai kauce cewa rasula rabbika sai ya mai da abin zuwa gare su man rabbukuma wasu kuma suka ce abin da yasa ya kauce ya ce wa man rabbukuma yana nufin wata shi dama ya riga na kan shi rabbu ya ce ana rabbukum ala sannan kuma ya san renan da ya yi wa annabi Musa alaihi salam ya ce alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alata allati fa'alta wa anta min al-kafirin yanzu ba kai muka rena ba a gidan nan ba a gidan nan aka rene ka ba Musa yanzu ba a gidan nan aka rene ka ba yanzu kai ne ka dawo kana faɗin wannan kaza kaza to wannan maganan ne to tunda ya nada kai shi a matsayin Allah to shine yake cewa man rabbukuma to yadda kuke raya waye ubangiji sai naga ubangijin naku sai ku nuna mu ubangijin naku wa man rabbukum ya musa to shine annabi musa alaihi salatu wassalam sai ya amsa mashi sai ya ce rabbuna alladhi qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada yace ubangijin namu kaji annabi musa sai ya amsa masa rabbuna ubangijin namu wanda kace to alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu shi ne wanda ya ba komai halittarsa watan su annabawa watan za ka isko maganganunsu daban su iliminsu da ilimi suke magana shi fir'auna yana tambayin maro wa marrabbu kuma ko fa marrabbu kuma waye ubangiji naku kaga ku biyu ko kaga su biyu amma shi annabi Musa watan matsayinsa a tauhidi da matsayinsa a ilimi ya fi haka don haka bari a shawo ma fir'auna ita da fadi sai ce ai rabbuna allazi ya da kullu shay'in khalqahu ai ba ni ba ba haruna ba a'a ubangijin mu shine wannan da a da kullu shay'in khalqahu shi ya ba komai khalqahu halittarsa duk yadda kaga halitta yadda take to Allah shi ya bata wannan halitta in mutum ne Allah ba shi halittar mutuntaka in dabba ce Allah ba shi halittar dabba ibnu abbasin saboda an yi fasarori da yawa akan ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي ما يفسروني ديوا gaba ɗaya sai Abdullahi da Abbas ya ce duk fasarorin ka hanyar duk fasarorin ka hanyar suke ba wanda ke ture wata duk gaba ke ɗaya ma'ana ɗaya suke bayarwa Abdullahi da Abbas da Sa'id ibn Jubairi da al-Imam Suddi ya ce a ta kulle shay'in zawjahu min jinsihi komi ka gani Allah ya bashi ta wansa watan abokin rayuwarsa ta fuskar aure in ɗan adam ne mutum namiji sai Allah ya ba shi kamar shi ita ce abu haɗe shi haka in tunkiya abin ke a rago abin ke haɗe shi tunkiya haka duk dabbobi kowanne a ɗan kulle shi in kalɓi kowa Allah ya ba shi abokin mana tagon zaman shi a rayuwa wanda za su zanna da shi a rayuwa shine ya ɗan kulle shi in khalqahu summa hadahu sannan Allah ya shirya da shi ba ka taɓa ganin watan a kaza tare da rago ba ko rago tare da kaza ba a'a saboda a ɗa kulle shay'in kalqahu wanda ke barbarar dai kaza za ka ga zakara wanda ke barbarar akuya za ka ga bunsuru ne haka tunkiya haka shanu haka raƙuma haka dukkan dabbobi saboda hikima ta Allah a ba kulla shay'in khalqahu ay kulla shay'in zawjahu min jinsihi thumma hadahu ila mankahihi wa mat'amihi wa mashrabihi wa maskanihi sannan Allah cikin hikimarsa ya sanar da wannan halitta ga yadda za ta ci abinci baka taba zaunar da dabbobin ka kace musu ga bari ka koya musu da za su ci abinci ba a Allah ne ya karanta da su da za su ci abinci baka taba karantar da dabbobin ka ga yadda za su yi aure ba ga yadda za su yi barbara ba a'a Allah ne ya karantar da su yadda za su yi barbara shine ya da kullu shay'in khalqahu thumma hada thumma hada sannan Allah tabaraka wa ta'ala shiritar da su ibnu abbas a wata riwaya ce yace thumma hadahu ila al-ulfati wal ijtima sannan ya shiryatar da wannan halittar zuwa ga yadda za su zauna da junansu yadda muke zama haka akwai gwamnati akwai abokai akwai rayuwa akwai kaza ko a dabbobi haka ne muna ji Allah na karanta mana a cikin tururuwa tururuwa tana da al'umma al'umma ce kuma har tana da sarki ga ma maganar da basara ke daga cikin tururuwa ke ce ma sauran tururuwai udkhulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun kaga akwai gwamnati akwai umarni akwai sanarwa duk akwai shine a da kullu shay'in khalqahu ay thumma hadahu ila al-ulfati wal ijtima wal munakaha mujahid yace a da kullu shay'in khalqahu ay a da kullu shay'in suratan Allah ya ba komi sura mutum ba ka gani shi da sifar dabba dabba ba ka gani shi da sifar mutum don haka yace wannan shine ma'ana ada kullu shay'in khalqahu ada yace lam yaj'al khalqa al-insani fi khalqi al-baha'im wala khalqa al-baha'im fi khalqi al-insani walakin khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira wannan mai al-bahr al-muhit abu hayyan al-andalusi ya kawo wannan fasaha imam al-bahaq yace ada kullu shay'in khalqahu min al-manfa'a duk halittar da Allah kaga yayi ya ba ta aikin da za ta yi da amfanin da za ta yi shine ala kulli shay'in khalqahu yace kamar hannu aikin hannu daban in aikin hannu ya taso kace hannu bai yi kafa za ta yi za a samu matsala in aikin kafa ya zo kace hannu zai za a samu matsala in kana neman ka ji wannan abun mai zafi ne ko mai sanyi ne to hannu zaka hannu zaka tambaya shi zai baka labari in kana son ka ji wannan abun mai daci ne ko mai zaki ne yace tambayi baki shi zai baka labarin wannan abin mai daci ne baka dunguna ma kunne kace dan jiman wannan abu yana da zaki ko daci saboda da kullu shay'in khalqahu kowa da halittarsa da aikin sa kowace halitta da aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ce ta yi haka duka yace a da kullu shay'in khalqahu thumma hada qala fama balul quruni ula to fir'auna ya ji magana ta karhe shi fata an shawo ta da fadi shi yana maganan famar rabbukuma ya musa sai ya ji magana ta kewaye kowa da komi shi nan yadda yake haka Allah ya yi shi a da kula shi kalkam da hannu biyu da kafa biyu da hanci da baki da baki daya da kunne biyu da dai yadda Allah ya yi shi to hikima ce da Allah ya da kula shi kalkam su mahada to saboda haka sai ya yi kokarin kautar da masu saurare saboda ya gaba an koro an yi gangara hujjoji fa na bayyana kudurar ubangiji suna ta bayyana don haka yanzu gwamnati za ta barke za a gano cewa lalle mai halittar nan ba wanda ya cancanta abota mai sai shi lalle mai cikakken ikon nan ba wanda ya cancanta abota mai sai shi to don haka sai kuma to fama balul qurunil ula fama balul qurunil ula shi ma kai mai fasarori guda biyu fama balul qurunil ula ko suka ce ma'anarsa fir'auna yana nufin tunaji ka ce Allah tabaraka ta'ala shi ɗaya cancanta a bauta mawa kuma ga ga ayoyinsa ga dalilai ga dalilai ce to mutane al'ummatan da suka wuce ba su bauta mishi me su menene isa ne su me shanin su amma bal qurul ula wanda suka wuce ba su bauta mishi ba me isa ne su me shanin su ma halu ma halu menene halin su wasu kuma suka ce ma'anan fa ma bal qurul ula ma'ana watan menene ma'anar hali na al'amarin abin da ya shafi al'ummatan da suka gabata menene halinsu me halinsu ba a'a menene makomarsu tun da ba su bauta ma Allah ba me halinsu to shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa annabi Musa ilhama sai annabi Musa ya ce qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa yace ai sanin ilimin abin da ya shafi al'ummatan da suka gabata wannan ba sani ba yana cikin abin da Allah yake kuda saninsa ya ce ilmuha inda rabbi yana wajen ubangiji na fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa kuma wannan duk al'amarin su yana cikin littafi lahul mahfuz la yadillu rabbi wa la yansa sannan kuma suka ce wata innahu watan ilimin abin da ya shafi al'ummatan da suka gabata yana wajen Allah yana wajen Allah duk abin da suka aikata karami da babba ya riga ya lissafe fi kitabin yana nan an lissafi an kalelece an tabbatar a cikin wata lahul mahfuz shine ma'anar fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa kuma Allah tabaraka wa ta'ala la yadillu wannan ilimin wannan abu bai kuya ga Allah shi ba an yi mai fasara wajen kala hudu me ma'anar la yadillu rabbi wa la yansa malamai sun yi mai fasara kamar ibn al-jawzi azadul masir sun mai fasara wajen guda hudu yace na farko dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo la yadillu rabbi wa la yansa waɗannan sifofi guda biyu don su tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala cewa wa qaddamul kitab kalamu fi qawlihi fi kitabin وقال الزجاج الزجاج yace ma'ana la dillu ay la haliku wannan fa ilimin abin da ke cikin littafin nan ko kuma ilimin al'ummatan da suka gabata la dillu bai bace ma Allah domin in an ce la dillu ai ba anan shi la haliku bai bace ba to an taba ambaton dalla da ma'anar ya haliku aka ce eh ai kafirai suna cewa a idza dalalla fil ardi yanzu in mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙashi mun zama ƙasa mun ma ɓace kaga mun ma ɓace kaga abin da ya ɓace wanda ba ka iya nuna shi to shine aka ce la yadillu rabbi wannan ilimin wannan al'ummatan abin da ya gabata na al'ummatan la yadillu rabbi bai ɓace ma Allah ko kaɗan wala yansa shay'an kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai mance komi Allah tabaraka wa ta'ala nazzahahu Allahu anil halak Allah ya tsarkake zatinsa ga barin watan halak watan bacewa wani siyani da kuma mantawa wasu suka ce la dillu rabbi Allah tabaraka wa ta'ala bai kure Allah bai kure cikin lamarin sa duk abin da kaga Allah ya tsara ba kure cikin shi la yaqudu fi tadbiri Allah bai kure cikin tsarin duk abin da kaga Allah ya yi kuma abin ya auku to dama ya shata ma abin lokacin auku don haka abin da kuma kaga ya jinkiri bai zo ba a ƙarin Allah Allah ya jinkirta ne ba zai zo ba sai lokacin da ya ce don haka abu bai faruwa a ce an yi kuskure ba lokacin zuwan shi bane a wajen Allah babu wannan saboda Allah bai kuskure cikin tsarin al'amuran tahiyar da halitta aka ce la yadillu Allah tabaraka wa ta'ala ilimin abin da ya shafi sammai da kasai ko kuma al'ummatan da suka gabata la yadillu bai bacewa la yadillu rabbi wa la yansa lokaci yayi saboda ka za mu tsaya a nan ka dai ji irin amsar da watan annabi Musa yake ba Fir'auna duk amsoshin waɗanda ke korawa ne zuwa ga tauhidi waɗanda ke korawa ne zuwa ga sanin kudurar Ubangiji waɗanda suke korawa ne zuwa ga ayyanta Allah a bauta duka Allah ya muna muwafaka Allah ya samu dace in akwai sakonni to bismillah
alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi sako biyu ne da biyu ne wata baiwa Allah ta aiko tana nema a yi masa addu'a sai kuma wani wanda ya rubuto cewa yana so malam ya ja hankali ga yan uwa musulmi akan hadarin da suke shiga na shiga cacar kwallo da ake yi yanzu wannan shi ne sakonnin guda biyu na farko dai abin da ya shafi faɗakarwa ga abin da ya shafi caca kowa ya san الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه حرام ني كبائر شيء بابا سابون الله ني كما الله تبارك وتعالى شكين القرآن دي إنما واتن شيطان ينا نفل أن يوقع بينكم الأداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة wa hal antum muntahun haka Allah ta'ala ya ce sai da Allah ya ce a daina kwata kwata ta ci haramun ci sannan kuma ya faɗi sirrin haramta ko Allah bai ce ga dalilin da take haramun ba wajibi ne Allah ya ce abu kaza haramun ne a guje mashi saboda haka balle kuma Allah ta'ala ya ce shedan ne fa ke zuga ku yake ƙara muku ƙawata muku giya da caca da sauransu wata shedan ne yake nuna muku haka dan mi domin ya bijirar da ku gabarin tafarkin Allah sannan kuma ya bijirar da ku gabarin sallah ya bijirar da ku ga tafarkin Allah don haka da ƙarshe sai ce wa hal antum muntahun shin wai za ku bari ko ba za ku bari ba yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yayi irin wannan lafazi mai tsawa za a bari ko ba za a bari ba ai wannan al'amari babba ne kwarai da gaske saboda haka masu wannan aiki su ji tsoron Allah ko ba cikin azumi ko wani lokaci ba lokacin da caca take halal kuma duk nau'in caca sunanta caca da wadda aka yi da dawaki da wadda aka yi ta karta da wadda aka yi ta kwallo sunanta da caca malamai sun yi bayanin abin da ake cewa caca don haka babu wani tawilin da za ka yi don ka fita daga wannan babban zunubi don haka magani tuba a ƙaurace ma wannan miyagun ayyuka ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya tsari Allah ya shirya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan wanda suka kawo da biyu suna neman addu'a ubangiji Allah ka biya bukatun su na alkhairi Allah biya bukatun su na alkhairi Allah biya bukatun mu gaba ki daya afar masayidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fatiha da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أريد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين